أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin litinin 28 ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma wancan makon da ya gabata mun kai ƙarshen suratul mulk a yau da izinin allah da yarda shi za mu tashi farkon suratul qalam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
suratul qalam wanda kuma ana ce mata suratu nun sura ce makkiya da take da ayoyi 52 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace nun wal qalam yawma yasfuru harafi na nun yana kama da sauran harfa na ɗaiɗaikun surun da suke farawa da alhuruful muqatta'a na cikin alqur'ani mai girma da babu wanda ya san ma'anarsu da manufarsu sai Allah madaukakin sarki karamcin abin da za a iya faɗa kamar istinbati da ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu yayi yace kamar tahaddi ne Allah yake madaukakin sarki yake makafaran makka alqur'anin nan mai girma an hada shi ne da waɗannan haruffan da su ne yaran ku in kun isa ku zo da irin shi ko makamancin shi wanda kaga ba za su zo da shi ba ya zuwa tashin alkiyama wanda ke nuna tabbatin cewa alkur'ani sarkake ne daga Allah madaukakin sarki wal qalam yawma yasturun Allah yana rantsuwa da alqalam shine duka jinsin alkalami da akan yi rubutu da shi wama yasturun da abin da suke rubutawa da abin da mutane ke rubutawa da abin da mala'iku ke rubutawa na ayyukan bayu gaba daya sawa'un alkhairi ne ko shar ina fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da alƙalin kuma ya yi rantsuwa da abin da suke rubutawa sawa'un mutane ko kuma mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala yana, dama, yana da damar ya rantse da duk abin da zai rantse daga cikin halittinsa amma mu bayu ba a ba mu damar mu rantse da kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki man kana halifan falyahlif billahi auliyar sumut duk wanda dole sai ya rantse ba makawa sai ya rantsuwa to idan zai rantse ya rantse da Allah ko koyi shau ina fata mun gane Allah ne kadai ke da dama ya rantse da ababen da ya ga dama daga cikin halittunsa kuma idan ka ga Allah ya rantse da abu to yana nuna maka wannan abin yana da muhimmancin gaske ina fata mun gane tunda da alƙalami ne da rubutu Allah ya sanar da mutane ilmuma daban-daban wanda da kafin nan ba su sani ba kamar da Allah madaukakin sarki yace iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun da dai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba baka kasance mahaukaci ba dangane da ni'imar da ubangijinka subhanahu wata'ala ya maka kafaran makka suna aibata manzon Allah har suke gaya mishi da sunan cewa shi mahaukaci ne bi ma'ana ya cakuɗe da aljanin da ya shiga cikin jikinsa shi yasa yakan faɗa maganganun da yake faɗa sai Allah madaukakin sarki ya ba annabin shi kariya cewa da dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai kasance ba a matsayin mahaukaci dangane da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ta wahayi da kuma zabansa daga cikin bayu mai da shi annabi kuma manzo a wurinsa wannan shine jawabi na rantsuwar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa inna laka la ajran ghayra mamnun lalle kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana da lada na musamman mai girma ghaira mamnun ba irin ladan da zai kare ba ko ya yanke dimantaccen ladan da ba zai kare ba har abadan abada ko kuma ya zamanto lalle kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana da sakamako da lada mai girman gaske akan haƙuri da kake yi na aibanta ka da suke su mutanenka da haƙuri da kake na isantar da manzanci na da kuma fahimtar da su da addini kana da lada mai girma ghaira mamnun ba ladan da za a gurɓata shi ta hanyar goranta maka ina fatan mun gane ka san da yadda mutum ya kyautata maka ko wani ya baka abin jin daɗi da alfahari daga baya sai gora maka sai ka shi ya rusa ka gaba ɗaya ina fatan mun gane yanan ladan da Allah madaukakin sarki ya ma annabi tanadinsa shine lada wanda baya yankewa lada wanda ba a gurɓata shi ba ta hanyar gori da goranta ma wanda aka mai wannan ni'ima وإنك لعلى خلق عظيم للي كيما الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلى خلق عظيم كان أكن هالاي عظيم ما سجر من قسكي ابن جرير إمام المفسرين يتشي أنا نهن للي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلى أدب عظيم ينا كاللدب ما سجر وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه wanda shine ladabin da Allah madaukakin sarki ya ladabtar da annabinsa da shi shine alqur'ani mai girma da kuma shari'o'in da alqur'ani mai girma ya kumsa ko shakka babu annabi yana da halaye masu kyau annabi mutum ne da Allah ya tsara halittarsa ya masa kyawu ta fuska halitta sannan ya ajisa da kyawawan ɗabi'u imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi hadisin aisha wa qad sa'alaha rajulun ya ummal mu'minin wani mutum ya tambayi aisha ya ce da ita ya ke uwan masu imani an bi'ini alkhuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba na labarin dabi'u da halaye na manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qalat sai aisha ta ce da shi alasta taqra'u alquran shin ba ka karanta alqur'ani ne mai girma qultu bala sai na ce da ta a'a ina karanta alqur'ani mai girma قالت سي عائشة تشدشي فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان القرآن توكسني هذا يد نبيون من زال الله صلى الله عليه وسلم سوني القرآن بكرة أجا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينسى القرآن ابن كثير الله يشهد رحمه يتشي النبي صلى الله عليه وسلم أن هلتشي سني بسا نبيئة تا كاوا وان هلتو ينا بن القرآن نسود كفر ba wani umarni da Allah ya umarci annabi sai kaga sai kaga annabi yayi aikin wannan ya aiki da wannan umarnin babu wani hani da Allah zai hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu annabi ya hanu daga wannan aiki kenan shine dabi'un annabi alqur'ani kama an dabi'ar da rayuwar shi da halittansa akan biyayya da alqur'ani mai girma Imam al-Bukhari da Imam Muslim su fata da hadisi daga Anas Anas yake cewa khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 sinin nama manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hidima har shekara goma fama qala li uffin qattu da dai annabi bai ce da ni ba cir ko abin da ke kama da haka bai taba tsawata mini ba sallallahu alaihi wasallam wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta da dai bai taba ce min ba game da wani abin da nayi yace me yasa kai haka wala li shay'in lam af'aluhu ala fa'altahu haka bai taba ce da ni ba game da wani abin da ban yi ba ya ce da ni ina ma da a ce ka yi shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa annabi ya kasance shine mafificin mutane ta fuskar kyawawan dabi'u wala masastu khazzan wala hariran wala shay'an kana alyana min kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce da dai ban taba tafa ban taba shafa tufafi masu taushi ba ko alharir mai laushi sama da laushin hannun manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi yace wala shamamtu miskan wala itran kana atyabu min min araqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da dai ban taba shinshina almiski ba ko wani turare wanda ya fi kamshin zufan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai babu wani turare mai kamshi almiski ne kuma kamantansu wanda zai yi daidai da kamshin zufa ta manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi kaga wannan hadisin yana da girman gaske saboda ya hada halaye guda biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hali na farko shine mafificin mutane ta fuska kyawawan dabi'u sannan hali na biyu ya fi kowa ta fuska kyawa halinta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq kusani an turo ni ne dan in cike mafi girman halaye masu kyau haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisin da inganta da gare shi babu wani abin da yake da yauni akan mizani gobe alkiyama sama da kyawawan dabi'u shi yasa kaga kyawawan ɗabi'u abin nema ne ga dukkan mumuni ya safantu da kyawawan ɗabi'un da zai samu ɗaukaka da lada da daraja a wurin Allah madaukakin sarki fasatu busiru wa yubsirun Allah ce fasatu busiru tabbat za ka gani kai da kanka kai manzon Allah wa yubsirun su ma kafiran za su gani ko kuma fasatu busiru tabbat za ka sani kuma su ma kafiran wa yubsiruna tabbat za su san bi ayyukumul maftun wanne ne daga cikin ku maftun wanda aka jarrabe shi da hauka wane ne wanda a cikin tawagarsa adda kai mahaukaci a gobe alkiyama za ku san haka za ku tantance haka inna rabbaka lalle ubangijinka kai manzon Allah huwa a'lamu biman dalla an sabili shine mafi sani game da wanda ya bata daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin wanda ke kan hanya ta daidai hanya ta shirya sai Allah ya ce
فلا تطع المكذبين وجوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Allah ce fala tuta'il mukaththibin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kada kai da'a kada ka bi al mukaththibin masu ƙaryatawa sababin saukar wannan aya malamai suka ce wannan ayoyin sun sabka ne gaba ɗayan su akan wani mutum da ake ce mishi al-Walid ibn al-Mughira ko kuma akan al-Akhtash galibin malaman tafsiri haka suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kar kai da'a da biyayya akan almukaththibin masu karyatawa saboda sun so ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba su dama su bauta ma Allah annabi a wani lokaci wani lokacin shi ma annabi ya zo ya bauta ma Allah nasu suka ce kenan kaga in gaskiya tana tare da Allah ka mun samu wani kaso na alkhairi wurin bauta ma Allah ka in ko gaskiya tana tare da Allah mu kaga kai ma cikin bauta Allah mu da kake ka samu wani bangare na alkhairi cikin bauta ma Allah sai Allah ce fala tuti almukaththibin kada kai biyayya da da'a ga masu ƙaryata waddu law tudhinu fayudhinun waddu law tudhinu waddu sun so sun kaunace law tudhinu da dai a ce ka dan karkata gare su ka dan sanyaya kayi ittifaki da su akan abin da suke so na kafirci fayudhinun to su ma za su karkata zuwa gare ka su sassabta irin yadda kake so wala tuti kullu halafin mahin ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka yi da'a kar ka yi biyayya akan dukkan mai yawan rantsuwa mai hilun wanda yake wulakantacce hammazin masha'in binamin hammazin mai aibata mutane ta hanyar nuna su da baki ko ido gane ko kar ka yi da'a ga irin mai wannan sifa masha'in binamin mai yawo da annamimanci tsakankanin mutane da nayin kawo fasadi da banna tsakankaninsu manna'in lil khair mai yawan hana alkhairi da yada alkhairi baya badawa kuma baya so ga an bada mu'tadin sannan mai ketare iyaka game da amin da shafi mutane yakan zalunci mutane da musu ba daidai ba ya ci haƙƙinsu da kamar da haka asimun kuma mai yawan aikata sabo utullin ba'da zalika zane gashi kuma utullin ne mutum ne mai ƙiƙasassar zuciya ba da zalika bayan duk abin da aka ambata na laifuka da aibukan da suka gabata zalim kuma ya kasance mutum ne zalim zalim shine mutumin da ke ƙoƙarin ya sa kanshi cikin mutanen da baya cikinsu ina fatan an gane mutum da ke so ya sa kanshi cikin wata ƙabila ko wata tawagar da asalin shi shi ba tare da su yake ba shine zalim an kana zamalin wa bane kada ka mishi biyayya akan abin da suke so wai kasancewa ma'abucin dukiya ne da 'ya'ya ina fata mun gaya saboda dukiya da 'ya'ya suke jan mutane zuwa ga yin da'a ga ma'abuta dukiyar da 'ya'ya su ja su zuwa ga saba ma Allah ko makamantan haka annabi Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka mishi da'a da biyayya kasancewa mutum ne wanda ya mallaki dukiya da 'ya'ya idza tutla alaihi ayatuna mutanen da idan aka karanta mishi ayatuna ayoyinmu qala asatirul awwalin sai ce ai wannan tatsiniyoyi ne na mutanen farko ba gaskiya bane sanasimuhu ala al-khurtub Allah madaukin sarki yace da sannu zamu masa alama ala al-khurtub akan karan hancin sa gobe alkiyama Allah zai kona sa akan karan hancin sa da duk wanda ya gansa a gobe cikin wutar jahannama zai gane cewa wannan kafirin ne dan Allah ya kaskantar da shi Allah ya nuna shi ba koyi bane sai Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimunha idza aqsamu la yasrimunha musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين الله مدوكاكين سركي yace inna balawnahum kama balawna ashabal janna lalle Musa Allah mu ne muka jarrabi mushrikan Makka da rashin ruwan sama da fari da karamcin abinci kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi ma'abuta gona wannan ke nuna cewa mutanen Makka sun san ma'abuta wannan gona sai Allah ya buga musu misali da su don su ɗauki izina su kiyaye kar irin abin da ya samu an can ya same su ina fata mun gane Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi mushrikan makka da fari da karamcin ruwa da karamcin abinci irin yadda ya jarrabe ashabu aljanna ma'abuta wata babbar gona da Allah ya kore musu wannan gona idza aqsam yayin da su ma'abuta gonan nan suka yi rantsuwa la yasrimunnaha musbihin tabbat za su je su girbe ta a halin idan suka wayi gari za su yi sammako su je su girbe gona da duk abin da ke cikin ta na amfanin gona dan kar wani talaka ko mabukaci ya je samu amfanin wannan gona ina fata mu gane wanda suka ce da baban su ba haka yake baban su mutanen kirki ne da ya mutu ya ba su wannan gona sai suka kudurce yin haka kafin ya rasu shi idan ya tara amfanin gona yakan fidda haƙƙin Allah a cikin wannan gona ta hanyar raba ma miskine da mabukata yanzu da ya mutu ya bar musu wannan gona sai suka kudirci wannan mummunan kudir cewa tabbat za su yi sammako su girbe ta gaba ɗaya da abin da ke cikinta wala yastafnun ba su yi togaciya ba da kowa bai ma'ana babu wani miskini daga cikin miskini da za su bashi wani abu na amfanin wannan gona kowane irin miskini ne za su hana mishi yadda wasu malamai sun ce wala yastafnun ba su ce insha Allah amma waccan magana ta farko ita ta fi dacewa da siyakin magana wala yastafnun ba su yi togaciya ba duk wani miskini kuma bukaci suka ce za su hana shi daga cikin wannan amfanin gona saboda meye ma'anar su ce insha Allah idan ya zamanto kudirin su su je su mamaye abin da ke cikin gonan ne su haramta mata talakawa a gaba da wani amfani kenan ina fatan mun gane amma abin da ake nufi da shi za su hana ma kowa da kowa daga cikin mabukata ba za su ba ko mutum ɗaya fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun sai wani mai zagaye daga cikin mai zagaye na ubangijinka ya zo ma wannan gonar tasu wahum na'imun alhanin suna barci ya zagayen nan wani al'amari daga cin al'amarin ubangiji ya sabko ma wannan gona ya hallaka ta ya kona ta ya zamanto babu wani amfani ko ɗaya ta tare da ita saboda wannan mummunan ƙurin da suka yi alhalin su suna barci ba su san abin da ke faruwa fa asbahat kasari sai wannan gonar ta su ta waye gari kasarin kamar duhun dare ta kuma baki kirin ta kone fatanado musbihi su kuma suna barci ba san me ke faruwa ba fatanado musbihi sai suka dinga kiran ƴan uwansu ina wani ina wani da wani ku tashi lokacin da muka ɗauki aniyar zamu je mu girbe gonan nan fa yayi shine fatanado su suna kiran junan su musbihina suna masu yin sammako kafin kowa ya tashi anigdu ala harfikum suna ce ma junan su anigdu ala harfikum ku yi sammakocin daure a kan amfanin gonarku in kuntum sarimin inda gaske kuke kuna da zartattan niyya ta yaye duk amfanin gonar ba za ku ba kowa ba saboda idan kuka yi jinkiri ku fita batun da sahe in kuka makara wani mabukaci ko miskini zai je a wurin amma idan aka yi sammako tun da wuri da dufin safiya watakila kafin miskin nan su tashi min iya mamaye dukkan amfanin gona mu zo ba tare sun samu komai daga cikin shi fantalaku sai suka taso gaba daya wahum yatakhafatun alhalin suna sassafta magana tsakankanin su kamar suna rada dan karma wani ya ji alamar fitar su yabi bayan su Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin in dai da gaske kuke yana so ku girbe gonan nan ku amfana da abin da ke cikin ta ku kadai kar ku bawa wani miskini damar ya shiga wannan gona a yau fantalaku wahum yakum ألا يدخلن عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين نعم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إنا إلى ربنا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله ce wa gadau ala hardin qadiri sai suka yi sammako ala hardin bisa ga kyakkyawan ƙudiri bisa ga ƙudiri mai ƙarfi qadirin suna tunanin za su iya yin haka wasu san da cewa Allah ya ruguza gonarsu ba tun kafin su tashi daga bacci shine wa gadau ala hardin qadir falamma ra'auha lokacin da suka tsinkayi gonarsu suka ga gata can qalu sai suka ce da junan su inna la zalun to tabbat kan mu mun bace hanya ne ba mu san hanyar da muke akai ba ba mu zo hanyar gonar nan ba dan wannan ba gonar mu bace ba bi mana yadda ta kone ta halaka ta koma kamar duhun dare sai suka cewa ba gonarsu ba ce shine inna la zalim bal nahnu mahrumun bal sai ɗaya daga cikin sai ce ba haka bane nahnu mahrumun mu kam an haramta mana samun amfanin gonan nan ba wai ba gonar bace ba bal ita ce kawai yanzu sakamakon mummunan kudurinmu da mummunan niyyarmu an haramta mana samun amfanin wannan gona wai haramta musu kenan Allah madaukakin sarki ina banna hanum harum qala awsatuhum sai mafi alkhairin su mafi adalcin su yace alam akul lakum laula tusabbihun shin dama ba na ce muku ba ku gode ma Allah madaukakin sarki kuma shi tasbihi ku tsarkake shi ai na riga na ga muku haka abinda kuka yi bai dace ba qalu subhana rabbina a wannan lokacin sai suka ce gaba ɗayan su sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki inna kunna zalimin lalle kan mu mun kasance masu zalunta kawunan su game da abinda muka yi wanda bai dace fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawmun sai shashan su ya fuskanci shashan su suna zargin juna ai ku kuka sa akai haka kai kana ce sai an yi haka kaza da kaza da makamantansu bayan sun riga sun yi asara sai suka dinga sana zargin junansu qalu ya wailana sai gabaɗin suka ce ya kai can mu inna kunna taghin lalle kan mu mun kasance masu wuce iyaka abinda muka bai dace asa rabbuna an yubdilana khairan minha amma tabbat ubangijinmu madaukakin sarki zai iya canza mana da mafi alkhairi da wannan gona ya gafarta mana kuskuren mu da laifukan da muka aikata inna ila rabbina raghibun lalle mu kam zuwa ga ubangijinmu masu kwaɗayin haka ne muna fatar Allah ya yaye mana kurakuran da muka aikata ya gafarta mana zunubanmu sannan ya masanya mana da mafi alkhairi da gonar da muka rasa muka yi asara wasu malamai suka ce daga baya Allah ya ji kansu ya musu rahama ya masanya musu da mafi alkhairi da gonar da suka rasa sakamakon tuba da suka yi da koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ce kadhalika al'azab to haka azaba take ta duniya dan Allah ya ga dama ya azabtar da kai kuma kamantansu sai maka azaba a duniya da zaka gane abin da kai bai dace wala azabul akhirati akbar amma azaba ta gobe lahira azaba ta alqiyama akbar ta fi girma law kanu ya'lamun da a ce sun sani kaga wannan mutanen sakamakon Allah ya musu wannan abu shine rawwa da hana taimako da ƙin ba talakawa alherin gonar da Allah ya basu suka ƙulla wannan ƙudiri tsakankaninsu cewa yanzu fa talaka bai da rabo daga cikin wannan gona ko ɗaya wanda mahaifinsu ya saba ba yanzu za su hana shi suka yi wannan tsarin suka yi sammako don su je su girbe gonar gaba ɗaya ba tare da rabo na ɗaya daga cikin mutane miskinai kuma bukaci ba su sani ba sai Allah ya halakar da wannan gona kaga ashe abu ne mai muni a ce Allah ya baka wadata ya baka arziki ka ki fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyar da Allah ya baka sawa'un dukiya ce ta dabbobi ko dukiya ce ta kuɗi da makamantansu duk abin da Allah ya baka sannan wannan abin na arziki da kake kasuwanci da shi kake juya da shi ya kai nisabin da za a iya cire mishi zakka shekara ta kewayo a kan shi to wajibi ne a kan ka ka cire haƙƙin wannan dukiyar da Allah ya baka zakka ta kuɗi kai ka ba wanda Allah ya ce a ba haka duk wanda ya mallaki wata gona ko wata garka da ya kai noma a cikin ta yakan samu amfani ciki duk lokacin da kayan gonar suka kai ya kai wurin girbe su to ya fidda haƙƙin Allah a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin duk yadda za a yi game da amfanin garka ko gonar da Allah ya shayan maka da ita ta hanyar sabkar da ruwan sama kanta ko kuma gonar da kai yi wahala ta hanyar jan ruwa da dabba ne da hannunka ne ko da wani inji na zamani dan an yi bayani dalla dalla wani irin haƙƙi zaka cirewa daga cikin abin da ka samu na amfanin wannan gona in ba haka ba dukiyarka tana kalkashin barazana halaka da karewa ko dukiyar ta zamanto ta ƙare ko ya kasance akwai dukiyar ibi mai yawa amma babu albarka da alkhairi a cikinta kai baka amfana da ita ba baka ji daɗin ta ba bale waninka sannan kuma kullun kana yin wahala wurin tara ta da tattalinta ƙarshe ka mutu baka da wani alkhairi a cikinta dukiyar da ka bari a raban magadanka sannan kai a maka hisabi daga dalar ta har zuwa ƙarshenta kaga kenan in Allah ya baka dukiya babu alkhairi sam a cikin dukiya sai ana ciyar da ita a ciyar da ita dama ka ciyar da ita hagun ka ba mabukata ana neman tallafi na ɗaukaka addini ka zuba wa'azi za a fita ba da a tahi kasa kasa yake sa gidan radiyo ba da a sa yaɗa ilimi sai kart memory masu yawa a zuba karatuttuka daban-daban ka yaɗa ka ba jama'a ko ka tura ƙauyuka da wurare daban-daban 'yan daji su ma dukka ba su kaga wannan duka ciyar da dukiya ne wurin tallafa ma addinin Allah da sauran bayan Allah da ba su da ilimi game da abin da ya shafa addini sai Allah ya ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Allah ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im lalle ya tabbata ga masu imani masu jin tsoron Allah madaukakin sarki a wurin ubangijin su jannatin na'im aljanna wadda ke da koi ni'ima a cikin ta duk wanda suka yi takawa suka yi imani da Allah suka mutu akan haka za su tabbata cikin aljanna wadda take dauke da ni'imomi masu yawa a cikin ta afana ja'alul muslimina kal mujrimin yanzu mu za mu sanya daidaita tsakankanin musulmai da wanda yake mujrimai ne ai da daya musulmi da mujrimi za su taba zamantowa ɗaya a wurin Allah malamai sun ce wannan aya ta sabka ne akan kafaran makka da suke ce ma musulmi mu mun fi ku gata har gobe a wurin Allah yadda kuka ganmu nan a gidan duniya da wadata da kuɗi da jin daɗi gobe alƙiyama ma haka za ku ganmu gaba gaba min fi ku a wurin Allah in ma ba mu fi ku ba to za mu zo daidai da ku shine sai Allah mai da musu martani afa naj'alul muslimina kal mujrimin yanzu za mu sanya musulmi da suka yi imani da Allah suka yi da'a da biyayya ga Allah kal mujrimin su zamanto daidai da mujrimai da suka kangare mu Allah malakum kaifa tahkumun me ya samu hankulan ku ne kaifa tahkumun ta kaka kuke yin irin wannan hukuncin na daidaita kanku da musulmi gobe alƙiyama am lakum kitabun fihi tadrusun shin ko kuna da wani littafin da kuke karance karance a cikin sa wanda ya nuna muku cewa lalle muminai da mutanen kware musulmai da mujarmai guda ne inna lakum fihi lama yatakhayyarun kuma wannan littafin da kuke karantawa kuna da damar zaben abin da kuke so wanda ya muku daidai a cikin wannan littafin am lakum aymanun alaina balighatun ila yawm al-qiyam shin wai ko kuna da wasu alƙawulla masu ƙarfi a gare mu mu Allah madaukakin sarki zuwa tashi al-qiyama inna lakum inna lakum lama tahkumun wanda kuna da abin da kuke hukumtarwa abin da kuke hukumtarwa ya zama to gaske ne ko kuna da wannan alƙawari wanda ke nuna cewa da musulmai da mujarrabai ɗaya ne salhum annabi tambaye kafaran maka ayyuhum bidhalika za'im wanne daga cikin su zai doke yaunin wannan magana gobe gaban Allah ya fade ta am lahum shuraka shin ko suna da abokanan tarayya kishiyoyi na Allah madaukakin sarki wanda ke tabbatar musu da hakan falyatu bi shurakaihim to su zo da abokanan tarayya su da suka tara su da Allah in kanu sadiqin inda gaske suke cewa lalle musulmai da mujarmai da ɗaya ne ko kuma za su mafi su gobe alkaya sai Allah ce yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون Allah ce yau mai yukshafu an saƙi ranar da za a yaye daga ƙwabri malamai sun yi ta tafsirai daban-daban game da wannan aya mai ake nufi da ita wasu suka ce ana nihin an saƙi daga ƙwabri iba ko kinaya ce ta shidda da wahala da za a tashi da ita gobe alkiya shine yau mai yukshafu an saƙi fa yi da'auna ila sujud a kira mutane zuwa ga yin sujudi fala yastati'un ba za su iya sujudi ba a wannan lokacin amma tafsiri mafi inganci daga cikin tafsirin malamai wanda ya dace da tafsirin salaf kama daga manzon Allah da sahabbai da wanda suka biyo bayan sa su ne wanda suka fasarta wannan ayar da cewa yawma yukshafu an saqin ranar da za a yaye daga kwabri wane ne wanda zai yaye kwabirinsa suka ce Allah madaukakin sarki Allah zai yaye kwabiransa sannan ya kira mutane su masa sujuci don mummunai na gaske mazansu da matansu sai Allah ya ba su damar su yi sujada wanda yake munafukai ne sai su yi su yi sujada su kasa yin sujada don a tantance tsakankanin masu imani da wanda yake munafukai ne da kafare ina fatan mun gane wannan wannan tafsiri shine mafi dacewar tafsiri saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fasarta wannan aya da kansa kaga duk ƙwarewar malamin tafsiri da iyawarsa ba zai yi kama da tafsirin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam al-Bukhari da Imam Muslim da mafi yawa daga cikin ahlus sunan da Imam Ahmad da Ibn Hibban sun rawaito hadisi daga Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala daga Abi Sa'id al-Khudri yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa yakshifu rabbuna an saqihi ubangijinmu za ya yayi kwabarinsa ina fatan mun gane kaga wannan shine fasara tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin wanda yafi kowa sanin abinda magana Allah ta kumsa in ana magana tafsiri aka ce manzon Allah zance ya kai ina fatan mun gane idan aka ce sa shine kwabri Allah ya jingina mu kansa sifa ta mi ƙwabri mu ahlus sunna mukan yi imani da duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi na sifa sai dai ba ma kakaita wannan sifa mu ce yaya take ina fata mun gane ko ba za mu ije ta mu ba ta wata ma'anar da ba ma'anar ta ba dan gudun mu sifanta Allah da abin da Allah ya sifanta kanshi saboda wai ganin cewa idan ka ce Allah yana da ƙwabri kamar ka sifanta Allah da halittinsa ko shakka babu babu haka duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi ya dace da zatin sani abin da Allah ya sifanta bayu da shi sun dace a matsayinsu na bayu ina fatan mun gane idan aka ce ƙwabiri aka ce na Allah babu wanda ya san yadda ƙwabirin Allah yake sai shi kaɗai ya san yadda kayan shi yake saboda babu wanda ya san yadda sifa Allah take sai Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane kenan ba za mu yi tawili ba sai mu bar shi yadda Allah madaukakin sarki ya ce kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasarta tare da cewa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da ke kama da Allah madaukakin sarki tare da haka Allah yana ji kuma Allah yana mi yana gani kaga mutane ma suna ji ko kuma suna gani sannan Allah ya ce shi ma yana ji yana gani da jin mu da jin Allah iri ɗaya ne da ganin mu da ganin Allah iri ɗaya ne duk wani mai gani daga cikin halittun Allah zaka samu ganin shi yana da iyaka ina fata mun gane ganin shi ƙurarre ne kuma bai iya ga komi da komi a lokaci guda wanda ganin Allah ba haka bane Allah ganinsa ya kewaye komi da komi babu wani abin da ya ɓoye ƙarƙashin ganin Allah subhanahu wataala haka jin Allah ji ne da yake jin komai da komai cakuɗuwan masu magana da yawancinsu da kala-kala na yaransu baya tasiri cikin jin Allah Allah yana jin kowa ya san abin da kowa yake faɗa kuma ya san nufin kowa subhanahu wataala wanda jin halittu haka nan ne kaga shi ne iyakantacce da za mu yi magana gaba ɗayan nan na cikin masallaci mu fuskanci mutum guda da ita zaka yana cewa ku dakata ba na jin duk abin da kuke faɗa saboda maganganun sun mi sun rikice mishi tsakankanin su da juna Allah ba haka ba yake subhanahu wataala da duk duniyan nan za su haɗu wuri guda su ɗaga hannunsu kowa ya ga yi buƙatar shi da kowane irin yare a lokaci guda Allah ya san su duka yana jin su kuma zai iya tantance su gaba daya kuma ya biya musu bukatocin su kaga Allah kenan jin shi ya sha bamban da mi shi na halittu haka idan ya ce yana da ƙwabri ƙwabrin shi ya sha bamban da na halittunsa duk yadda aka ce ƙwabri kakka hango irin wanga ƙwabri ƙwabri da ka sani wannan irin na halittun Allah ne shi kuma laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiu alim amma ƙwabrin yana da tunda ya ce yana da ka ce baya da kamar kana so ka ƙaryata alƙur'ani mai girma ina fatan mun gane dan haka mu a mu duk abin da Allah ya ce yana da ko annabi ya ce Allah yana da sai mu tabbatar mu Allah wannan abin mu ce bisa ga ilimin Allah mu bu mu san yadda abin ba yake amma Allah shi ya san kayansa ina fatan mun gane yanzu mu ɗauki misalin ƙwabri a sauran halittu ƙwabrin mutum da na shakki da na raƙumi da na dinosar da duk wasu sauran halittu masu girma da kuka sani duka su sunan su mi iri ɗaya ne kaga a halittu ma sun sha mi ba ka gama mana ƙwabirin mutum da ƙwabirin sabaro ko na ko na kyankyaso ko kuma na na ƙuda amma duka su sunan su mi amma sun sha bamban ganin wanda aka dangana ma ƙwabirin daga cikin halittun Allah to ina da aka ce ƙwabirin Allah wa ya san ƙwabirin Allah in ba Allah ba babu wanda ya sani sai Allah amma mu ba za mu yi tawil ba mu ce kwabiri ba za a fasarta shi haka a'a kwabirin ne amma na ubangiji shi kaɗai ya san yadda kwabirin sa yake Allah ya ce yawma yukshafu an saqin ranar da za a yayi kwabiri Allah madaukakin sarki zai yaye kwabirin sa wa yud'auna ila sujud a kira mutane zuwa ga yin sujuda fala yastati'un munafiqai ba za su yi sujada ba a wannan lokacin khashi'atan absaruhum ganin su ya kaskanta tarhaquhum dhilla kuma kaskanci ya lullube su wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun aida sun kasance ana kiran su zuwa ga su sujada al halin lafiyar salau amma ba sa zawwa dan su sujada to a wannan tashin alqiyama sai Allah ya haramta musu su kasa yin sujada dan a tantance wa zani masu imani a tantance wanda yake kafirai fadarni wa man yukathibu bi hadha al hadith Allah ce kyale ni da su da duk wanda ke karyata wannan alqur'ani mai girma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu musu istidraj zamu bi su a hankali a hankali har mu damike su ta inda su sani ba barna da su kawai kai dai yi da awaka kyale su ba sun karyata ka ba sun ce asatirul awwalina ne musu Allah madaukakin sarki zamu yi maganin su zamu damike su a inda ba su zato ba su ba su tamma wa umli lahum Allah ce ina musu shinkiri ne ina kyale su ne ina musu jinkiri kamar bana kama su ba inna kaidi matin lalle kaidi na mai karfin gaske haka Allah yake subhanahu wataala da cikin sunna Allah idan mutum na ta zalunci yana babakere yana banna sai kaga wasu lokacin ma al'amuran shi sana ta budewa in dan kasuwa ne ga harkoki na ta samu riba na ta shigowa in mai wasu harkoki ne ga abubuwan suna ta mishi dadi yadda yake so to sai Allah ya kyale shi dan ya samu daman yin banna da zunubi sai ya tara sai Allah ya damfe shi lokaci guda shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lil zalim lalle Allah madaukakin sarki yakan yi ma azzalimi dako ya mishi jinkiri yayi ta zalunci yana banna hatta idza akhadahu ya zuwa lokacin da zai damke shi lam yuflituhu ba zai kuce ma Allah madaukakin sarki shi yasa karka damu da mai zalunci idan yana zalunci yana samun bunƙasa da jin daɗi yana yalwa yana hutawa akwai ranakin dillanci wata ran Allah zai kama shi ya nuna kaskanci shi gaban kowa Allah zai tozarta shi ya walakanta shi daulolin da suka kuka gani a yau sun samu ƙarfi ta fuskan makamai da soji da tattalin arzikin ƙasa suna yi ma sauran daulolin da ba su da wannan gata zagon ƙasa ta yadda sai abin da waɗannan manyan daulolin suke so za a yi a doron ƙasa to ka bar su ka ba su wani ɗan lokaci ba wai Allah baya ganin su bane ba ba wai Allah bai san abin da suke yi ba Allah yana ganin su ya san abin da suke na zalunci akwai ranar da Allah zai damke su Allah zai kama su wata rana ya musu sakayya akan wannan mummunan aikin da suke aikata shine wa umli lahum inna kaydi matin am tasaluhum ajra shin wai kai annabi ko kana tambaye su ne lada da sakamako akan wa'azi da kiransa kake zuwa ga Allah madaukakin sarki fahum min magharamin musqalun shi yasa saboda jin wahala ba da wannan kudaden suke jin yauni neman kudi kake wurinsa da kake musu da awa kana kiransu zuwa ga musulunci shi yasa suke jin wahala ba da wannan kudin am indahum al-ghaib fahum yaktubun ko ko sun san allan gaibi sun leƙa lauhul mahfuz fahum yaktubun shi yasa suke yin hukunci da abin da suke so na cewa gobe alkiyama su ne maɗaukaka sama da wanda suke musulunta ko sama da wanda suke da imani sallallahu alaihi فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Allah madaukakin sarki yace da manzansa fasbir li hukmi rabbika dan haka kai annabi kai hukunci kai hakuri game da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul hut kada ka kasance ka zamanto kaman ma'abucin kihi idnada wa huwa makzum lokacin da yi kira wa huwa makzum alhalin yana cikin bacin rai da bakin ciki ina fata mun gani ana ne annabi wa kenan annabi Yunus alaihi salatu wassalam lokacin da ya kira mutanensa ya musu gargadi ya ja hankalinsu suka ƙi su yi imani sai ya fusata ya tafiyarsa ba tare da izinin Allah malokacin sarki lokacin da ya haka sai Allah ya jarrabe shi ya shiga cikin batar ruwa suna tafiya akan hanya batan ya cike ya samu matsala suka ce to mun saba yi dama idan bato ya ƙi tafiya sai a yi ƙura'a duk wanda sunansa ya faɗo to yana da wani laihi shine dai illa cikin ƙin tafiyar bata ana kada aka buga sai ta faɗo ka annabi Yunus aka ɗauke shi aka jefa cikin ruwa ana jefa sa cikin ruwa sai babban kihi ya haɗe ya tafi da sa sakamakon mi fita da yi ba tare da izinin Allah madaukakin sarki kenan aka ce ma annabi kai yi haƙuri yi haƙuri da kafaran makka yi ta kiransu zuwa ga Allah yi haƙuri da cutar da cutarwar da za su maka da duk abin da ke kama da haka kar ka yi irin na ma'abucin kihi shi na annabi yunus alaihi salatu wassalam idnada lokacin da ya kira ubangijinsa wa huwa makzum alhalin yana cikin takura da damuwa da bakin ciki laula an tadarakahu ni'matun min rabbi in ba da ni'ima ubangijin shi da ta riske shi ba lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum da an tofar da shi bil ara'i a cikin farfajiyar ƙasar da babu shibka babu wani amfani a wurin wa huwa mazmum alhalin shi yana abin zargi ni'imar Allah da rahamarta ita ta sa Allah bai masa hakan ba sai aka fitar da shi a wuri mai kyau inda akwai abincin da zai ci kuma ƙarshe Allah madaukakin sarki ya masa afuwa bai kama sa da zargi ba sai ya fi masa subhanahu wataala kai kar kai haka dan in kai hakan kai ma irin haka watakila zai iya shafar ka sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce fashtabahu rabbuhu sai Allah ya zabi annabi Yunus alaihi salatu wassalam faja'alahu min as-salihin sai ya sanya shi daga cikin masu kamala cikin bayin shi malaganta bi ma'ana ya masa afuwa da rahmatsa da jin kansa wa in yakadu alladhina kafaru sura qiris wanda suka kafirce ma Allah la yuzliqunaka bi absarihim su kayar da kai da idanunsu kafarai sukan zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kura masa idanu suna kallon sa dan kambun baka ya same shi su mishi baki ya faɗi ya zame ya hallaka don su huta shi na wa'in ya karu ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr yayin da suka jimi azzikir ambatan Allah kaga wannan aya ta cikin suratu nun ko suratul qamar ko suratul qalam tana daga cikin ayoyin da ke tabbatar da cewa lalle akwai kambun baka akwai baki akwai baki wanda baki Allah ya kan halicce shi a cikin bakunan mutane harsunan su wasu kuma akan idanunsu wataƙila wani mai bakin ma bai san yana da shi ba kuma akan iya samun ɗaiɗaikun mutanen da sun san suna da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore mu da cewa idan muka ga abun mu ce tabarakallah masha Allah tabarakallah in abu ya birge ka ya ƙayatar da kai gidan wani ne kaga ana ginawa mota ce wani ya samu tufafi ne masu kyau yasa da abin da ke daban-daban da nan imomi da Allah ya mutum in ya ga ka gan shi ya birge ka sai ka ce tabarakallah masha Allah gidan wani yayi kyau tabarakallah kayan da yasa gaskiya dinkin yayi kyau tabarakallah masha Allah motar shi tana da kyau da abin da ke kama da haka in ba haka ba sai kaga baki ya fada mu abu idan ko baki ya fada mu abu baki yana da tasiri da izinin Allah da zai sa wannan abu ya lalace nawa ne aka yi gida mai kyau baki ya rubuza shi ya hallaka shi nawa ne aka yi mota mai kyau wanda ya mallaki motar ta zaman sanadiyar halaka shi da halakar ta gaba daya a sanadiyar baki kai wane yana da mota mai kai motar wane tana da gudu sai ka ji an ce mota ta juye da su sun mutu motar ta halaki sanadiyar baki wata ran ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi yana wanka a cikin magewa sai ya taso tsaye sai wani dan uwan shi ya ganshi sai ya ga fatar shi mai sulbi mai haske mai kyau sai ya bi fatar shi yana yabansa sai ya faɗi ya so aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa wane ne ya ga wane yana wanka cikin magewa ya taso sai ya ga fata jikin shi sai ya bisa da kyawunta sai ya faɗi ya suma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya kuke so ku kashe junan ku da kanku ina ma lokacin da ka ganshi ka ce tabarakallahu masha Allah ai sai ka ce tabarakallah annabi ce Allah barakta ina ma da ka ce tabarakallah sannan annabi ya kore sa ya yi alawalla aka ɗibi wannan ruwan aka yayyafa masa ana yayyafa masa ya tasa kai ya tashi kai kace a kamar sun cece ne daga cikin wani kulli to haka sha'anin baki yake idan mutum ya maɗan uwansa kambun baka aka ga mutumin nan ya faɗi ko ko cikin taron mu nan gaba ɗaya muka ga wani yana da wani gida ko motsa ko makamantan haka sai muka yabe sa sai aka ga ya faɗi ya shiga cikin wani yanayi abinda zai sa ya samu lafiya shine gaba ɗayan mu nan mu yi alwala a tara ruwan alwalan a mushi wanka da shi zai zo ya warke kamar bai taba samuwa da cuta ba ina fata mun gani yanan kaga akwai mi akwai kambin baka haka annabi yaqub da zai tura diyansa su je neman annabi yusuf me yace musu ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa kada ku shiga ta kofa guda diyansa mutane ne kyawawa ga su mazaje ne karfafa masu kwari wanda duk wanda ya gansu watakila zai iya yabansu kuma kamar ta haka baki ya kama su sai baban sai ce idan kuka tashi zuwa dan neman sa to kar ku shiga ta kufa guda ko rarraba wani ya nan wani ya nan wani ya nan wani ya nan suka ce duk gudun mine ne duk gudun kakkan bun baka ya kama su kenan kaga akwai mi akwai baki akwai baki ko shakka ba so da dama zaka samu wani ya wuce ga wani yaro na banna ko yana karma sai ce wa na bar wannan abu yana rufe baki zaka ga wannan ya sami illa ko ya ji ciwo ko ya fadi ko makamantan haka so da dama akan tafi biki ko a fita da yaro karami jariri a dawo da shi ya ta kuka cikin dare na ba gaira ba sama fin nihaya baki ne manzo Allah sallallahu alaihi ya taba shigowa gida ya so yaro na ta kuka sai ce kuma yaron nan ruqiya watakila baki ne same shi aga so nawa ake tafiya da yaro wurin sabga kakanni ai ta zolaya mai katan kai mai kaza mai muni mai kama da shaka sai ka ga yaro lokaci guda ya rikice ma a zo gida ya hana ku kwana shakat to kaga wannan lokacin in an san wanda saka mar hakan sai a zo ayi alawala a mishi wanka da wannan ruwa in ba a sani ba kai ta karanta abin da ya saukaka da suratul falaq da suratul nas da wasu ayoyin da ka san na cikin alqur'ani mai girma a shayar da shi sannan a wanke mishi jikin shi da wannan saura insha Allah yana samu wani kaya a sai a shawarar alƙali a tirsasa shi inda an tabbatar da yana da mi yana da kambun bakan ai ba illa ba ne ba kambun bakan Allah ne ya halicce shi a kan karan harshenka ko idanunka kai ma baka san kana shi ina fatan mun gane in ko ya bayyana ka san kana da abin sai ka kiyaye in kuma abin ya faru aka nemi ka yi to ka yi annabi ya ce idan aka nemi ku yi alwala ko wanka ku yi bin umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba wai irin yadda mutane ke cewa mayi bane ko kama haka la la la la kambun baki ko shakka babu akwai shi halitta ce da Allah yakan halitta akan wasu ɗaiɗai ko daga cikin bayan shi amma maita maye shi ya tsayan makan shi maita babu wani maye wanda ba shi ya tsayan makan shi maita a tambaya ka shi mai shi ne zai je sai maita ya jawo aljanu ya rika mu'amala da su ina fata mun gane amma mai kambun baka ba haka bane ba zaka iya samun salihin mutum mutumin kware kuma yana da mi ga ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne mafi alkhairin mutane da suka taka ƙasa bayan wanda suka fisa daga cikin wasu sahabbai da manzanni da annaba tare da haka yana da mi yana da kambun baki kenan kaga kambun baki ya sha baman da mi da maita ina fatan mun gane sannan kuma ka kula ka kiyaye ba duk abin da ya faru bane kai tsaye ka ce menene ce baki ne ko shakka babu akwai baki baki na iya samun ka in kana da wata kasuwar da ake yaba ka da ita kana da wani ilimin da ake yaba ka da shi kana da wani abu sai baki ya same ka wata illa ta same ka ana samun haka amma ba kuma komi ba ne ya faru ka ce mi ka ce baki aiki kana da wani kasuwancin ka da yana tafiya ana samun alkharai daga baya sai ya lalace sai ka ce a baki ne ya same ka akwai yiwuwa har ka ce ba ta jan sai ka canza wata mana amma idan kai zama na baki ne ya same ka sai ga mutum ya zama na baya komi shekara da shekaru wai baki ne ci shi wasanar da kai baki ne ce ka tashi ka yi wagga in ta kiya ka yi wagga in ta kiya ka yi wagga ba ka san ta yadda arziki zai yi ba zai samu ya shigo ba na alaikum salam wala Allah dan su tana tsar da wanda zai yaba abin ne ina ya ganshe shi masha masha Allah tabarakallah abin da ya fi kyare idan kaga ai gini ko mota da makamantarsa daga cikin ababen da Allah ya ni'ima akan wasu ka ce masha Allah abun wani yana da kyau masha Allah kasuwancin wani ana samu ciki masha Allah Allah ya ba wani kaza masha da makamantar haka tabarakallahu Allah yayi kaza tabarakallahu kaza da kaza hakan shine maganin mi bakin baka koda kana da shi ba zai same shi ina fatan mun gane to wa in yakadu alladhina kafaru la yazliquna la yazliquna bi absarihim kafarai tsora kaɗan su kayar da manzan Allah ta hanyar kallon shi suna ƙura mai ido don kambun baka ya same shi lamma sami zikir lokacin da suka ji annabi yana karanta alkur'ani mai girma wa ya kuluna hamma suna cewa innahu la majnun lalle annabi mahaukaci wa ma huwa illa zikrul lil alamin ba komai bane abinda annabi ke karanta musu na alkur'ani mai girma sai dai ambato da gargadi lil'alamina ga halittu gaba da ina ganin shi ne na karshen sura dan zamu dakata mu da faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da makamantansu Allah ya kai mu assalamu alaikum